الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو الصبر أكو قوة الصبر جراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2021 za mu ci gaba da alfiya kenan alfiyatu tauhid wallafar shaikhu walid bin rashid rahimahullahu ta'ala ko hafizahullahu ta'ala wannan darasi shine na bakwai kenan a mun tsaya a kan baiti na 159 fa izabta atta falaisa ba'duka ya fata shi'uman alatta haƙiƙi balli salamati bayani akan abin da ya shafi attasha'um mun ji ma'anarsa da kuma karkasuwarsa da kuma hukuncin kowane kashi yau za mu tashi baiti na 160 daidai muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya yi muna muwafaƙa male ce haza wa kullu mu'allaƙin yurja bihi jalban li khairin aw li daf'i madarrati fahuwa tamimatu in yakun ta'liquha la yusmiran atharaha bi haqiqati بل بالخيال وبالظنون كودعة أو خيط حما أو حديدة حذوة أو كان خيطا في رقاب بهائم دفعا لعين أو جميل أو جميل الصبية والأصل في باب التمائم منعها والمنع هذا ثابت بأدلتي إن التمائم إن تكن شركية فالمنع إجماعا بدون روية wannan sabuwar matsala ce game da abin da ya shafi a rataye wani abu ko kuma ta'alluki da wani abu wanda ake ƙaunar ya tunkuɗi bala'i ko kuma ya jawo alkhairi saboda haka ana kiransa da attamima abin da ake nufi da attamima shine duk wani abu da za ka rataya bisifa amma da niyyar wannan abin ya tunkuɗe maka bala'i da yake cikin jikinka wala Allah ko kuma a ya kare ka daga bala'i in bala'in ya zo zai same ka sai ya kare ka ko kuma ya jayo maka alkhairi to duk wannan ana kiran sada tamima to shine yace haza wannan wa kullu mu'allaqin duk wani abu da za a rataya a jiki ko a dabba ko a gida yurja bihi jalban likhairi kuma abin nan da aka rataya ana ƙaunar jayo wani alkhairi wannan abin bi sifa amma bai taƙaita iya laya ba ko takalmi kan rata ya wuya kan masa wannan ƙudurin to ya koma laya ko wannan ƙyallin kan rata ya ko kassa shi a jiki ko kan dangane shi a shago ko a gida ka ƙaddara masa ya jayo maka wani alkhairi ko ya tunkune maka wani bala'i sunansa laya kara ɗauka laya wai sai wani abu da za a rubuta a takarda a naɗe la eh kamar yadda wasu suka ɗauka to ba haka ba ne ma'anar tamima tana da faɗi ƙwarai da gaske illawo suna taƙaita ta saboda su cimma manuwarsu don wannan ya ba su ƙofar su halatta wasu abubuwa da suke son su aikata to sai ce aulid daf'i madarratin ko kuma ya rataya shi domin ya tunkuɗe masa wani bala'i imma bala'in yana a jikinsa ko kuma in bala'in ya zo to wannan abin da ya rataya ya kare shi daga wannan bala'i to duk abin da an ka rataya bi hazal ma'ana mala ce fahuwa tamimatu shi ake kira tamima shi ake kira tamima sau da haka wancan ta'arifi ne na ta'amima ya muna tamima ya muna amma akwai sharaɗi shine zai gaya mana in ya kunta aliquha idan rataya ta ɗinnan ya kasance la yusmiran asaraha bi haƙiƙatin wato baya haifar da tasirinta ba zai kawo wani abu ba mana ba abin da rataya ta zai haifarwa ta fuskar haƙiƙa kawai shi wanda ya rataya ta kawai dai ya yi tawahumi ne ya suranta a kwakwalwa ta in na rataye abu kaza zai kare ni ko zai jawo min alkhairi kaza amma fil haƙiƙa shari'a bata ce in ka rataye abin nan zai jaye ma bala'i ko kuma zai jawo maka alkhairi ba to da wannan niyyar wannan abin da ya rataya shi ake kira laya kenan banda abubuwan da su rataya su hakikatan yana jayo wani amfani ko kuma yana tunkuɗe wata cuta wannan ba a kiransu ba sa cikin layu kamar yanzu wannan kyallin misali kaga hakikatan ba abin da yake kawowa don nasa shi a aljihuna ko na rataya shi a wuya ko akwai ko in samu wata takarda in naɗe in rataya ko wani dutse wannan hakikatan sai dai in ni na ya tawahumin abin na suranta wa kwakwalwa ta cewa abin nan zai iya kawo min alkhairi kaza zai iya jayo min arziki zai iya jayo min farin jini amma sauran mu'allaqatu kamar yadda zai bayani nan gaba kamar wanda zai sa gilashi misali shi ma mu'allaq ne ko wanda zai sa zobe mu'allaq ne ko wanda zai sa agogo mu'allaq ne wadda za ta sa sarƙa mu'allaq ne amma me yasa aka sa su kaga shi gilashi akwai wani abu da yake jayowa hakikatan in na ƙara gani ne zai taimaka ma ganin ya ƙaru wannan hakika ne ba tawahumi ba ne akwai samma abin da ke ƙara ji shi ma hakikatan ansa yana amfanarwa ko agogo zai taimaka maka wajen dabdin lokaci to wannan ba sa cikin layu ba sa cikin layu da wannan ma'ana shara saboda su sabab ɗinsu haƙiƙiyun ne asar ɗinsu haƙiƙi ne ba tawahumi ba ne saɓanin wanda zai dunƙule laya ya rataya ita hakikatan wala tajribatan babu wani abu da za ta kawo babu shi haka wani dutse da ka ɗauka kan rataya a wuya eh? ko wani ƙarfe ko wani takalmi da ka sama dabba ko ka sama gida ko shago babu wani abu da zai jayo maka la hakikatan wala tajribatan to wannan shi ake bayani akan cewa shine laya amma abin da asar ɗinsa bayyane ke haƙiƙi ne an jarraba an gani ta fuskar haƙiƙa kuma wannan ba komai shisa za ka iya sa agogo za ka iya sa marubi da makamantansu mace za ta iya sa sarƙa saboda ba ta sa ta don wannan ma babi ba ta sa dai kawai dan ado to kun ji bambancin laya da sauran mu'allaka su don kakka yi magana wani hice ma to ai gashi nan ka yauwa kuma ka ce duk abin da an karata ya sai ka ce bai to ai ba haka abu yake ba asar din wannan da wannan daban-daban ne wannan asar dinsa hakiki ne bai da matsala wannan asar din da aka kaddara masa ya jayo tawahumi ne ba abin da yake jayowa bal ba haka ba mala ya ce bil khayali an ƙirƙiro shi ne ta fuskar tunanin ƙwaƙwalwa kawai mutum na ya suranta kansa ai in ya naɗe layayarsa ya shiga mota ba zai yi asidan ba ko kaza ba zai same shi ba barayi ko in ya rataya a shago ba za wannan duk khayal ne kawai shi na suranta wa ƙwaƙwalwarsa amma hakikatan wannan abin bai isa ya kare barawo ba bai isa ba ko kuma in kasa ga shago ai ba zai yi gobara ba to wannan ko kyallin ga kan rataya da wannan ma'ana sunansa laya sunansa laya bai takaita iya sai abin da aka rubuta ba wa bizzununi kuma abu ne wanda aka kaddara ta fuska kawai zace-zace zato ne kawai ai in rataye kaza zai kare ni zai tsare ni ina misali ka wada'atin kamar wada'atin wada'a shi ne a dodon koɗi da ake samu tun a zamanin jahiliya ana rataya wa yara suna cewa maganin kambun baka da makamantansu da wasu cututtuka in an samu yaro su yaro ba zai samu matsala ba haka suna rata yawo dabbobi in doki na da jarunta sosai ana sa masa eh a dodon koɗe ba ka san dodon koɗe ba ba zare ba ne ruwa cikin gulbi ake samunsa to kala-kala ne akwai wani na nan ɗan ƙarami shi suke amfani da shi ba wanga babba da ke yawo shi wanga cikin ruwa yake ɗebo shi to sai ce au haitin ko kuma wani zare da za a nannaɗe kila a sa ga hannu ko a sa ga waya ko a sa ga ƙafa sai a ce ai maganin kaza ne maganin tsari ne to zare saboda Allah me zai jayo ma eh kaga wannan tawahumi ne don fil haƙiƙa zare bai iya jayo wannan abu wannan asar ɗin da aka ƙaddara masa ya kawo ba na haƙiƙa ba ne ba na ba na haƙiƙa ba ne an fahimci wannan ko to saboda haka kar don ba ka da laya wani ya ce ma ai ga zare in ka ɗaura za ka samu lafiya a wannan tawahumi ne ba hakika ba ne ba ni sallah tambaya kawai na'am na'am to ban san da wannan ba ban san inda an ka samu wannan ba wayanda sun kai sai a tambaye su eh sai a tambaye su to me hikima haka ko ko an jarraba an gani ne ko ko yaya abin yake kaga su su su su za a tambaya eh a kai ku magana ce ga hili take kakka canza mai magana to su za a tambaya mi ina sun ka samu wannan haka in sun ba da amsa shi kenan amma dai mu ba mu gan shi rubuce ba to shine au khaiti au khaiti human ko kuma wani zare da za a sawai maganin zazzabi ko masassara to wannan duk shirme ne kaga sabanin magani shi magani asar ɗinsa abin nan haƙiƙiyun ne ta fuskar tajariba Allah ya sanya magani ya zamo sabab to idan ya ƙaddara ka sha sai ka samu lafiya to don karo ne ya ce ma to ai ka sha magani shi ma ka yi shirka a'a shi magani ba tawahumi ba ne ba da kwakwalwa ne an ka suranta cewa in ka sha magani za ka samu lafiya ba ta fuskar tajriba ne ilimi ne da bincike tabbatar da wannan shi kuma wannan zare da ake magana ko wani dutse ko wani waye-waye da sauransu ba wani ilimi ba wani bincike da ya tabbatar da wannan sannan shari'a ba ta tabbatar da haka ba to shi yasa aka hana to sai a rarrabe sau da haka ba guda ba ne da magani au hadidati hizwatin ko kuma wani takalme na ƙarfe da ake sama dawaki a wancan lokaci ko na rashin lafiya da yake kama dawaki can ta ƙafafunsu ga ko wani takalme da ake na roba a wancan lokaci waya an samu dokin wannan ciyon ba zai kama shi ba da shi ma wannan duk shirme ne tunda roba ɗaya ta aka ɗan gyaggyarawa sai a sa ba wani abu na ba to roba ka hana a samu ciwo eh to ciwo ne in ya kama doki za ka ga ko tafiya ba zai iya yi ba to shi ne madadin ya ce au hizi wata hadidata amma saboda waƙe to shi yasa ya gabatar da hadida akan hizwa hizwa shine takalmin roba au kana khaitan fi riqabi baha'im ko kuma ya kasance wani zare da ake ratayawa a wayayen dabbobi za ga su can laraba su da har yanzu ma in ka je ƙauyuka za ga suna yi sai irin abin nan raƙumma da ainihin shanu da sauran dabbobi za ga na ɗan rataya musu wani zare haka to yi wannan zaren magani ya kai kala-kala to wannan duk shirka ne kamar yadda zai faɗa nan gaba sau da haka duk abin da yake wahami ne kawai mai shi yayi to wannan shirka ne don a ya kaddara ma wani abu ya zamo sabab na faro wani abu wanda kuma shari'a ba tabbatar da cewa wannan abun sabab na ba daf'an li'ainin to ka gani suna yi ne wai domin a tunkuɗe kambun baka ko kambun ido daga wannan dabbat ta ce to wallahi ka nema mata tsari daga idanun mutane au jamili sabiyatin ko kuma wata kyakkyawar yarinya sai a samu abin a abin nan a rataya mata wasu kuma na cewa jamilu sabiya sunan wata alijana ce eh wadda in dabba ta ganta sai dabba ko ta haukace ko ta samu wani rashin lafiya haka dai suke ta sawara abubuwa su larabawa jahiliya ce ba ba addini ya akwai ba wasu kuma suka ce abin da shi mai waƙin ke nufi a abin da dai za a samu wata kyakkyawar yarinya can da in suka haifi yarinya kyakkyawa sai a samu wani abu a rataya mata gudunmi kambun baka to duk wannan ba daidai ba ne sai a koma ga shari'a mi shari'a ta ce ai sai a yi amma wannan abin da ake cewa a yi shari'a ba ta zo da shi ba wal aslu kuma abin da a tushe fi babi tama'imi ga babin layu gaba ɗaya wayanda za a rataya da suna a samu tsari ko wani abu man'uha a hana su gaba ɗaya duk wani abu da za a rataya kowane iri ne in dai da wannan siga ce to a shara'a hana saboda toshe kofa ta barna toshe kofa wadda za ta iya kai mutum zuwa ga ainihin shirka kuma wal man'u haza wannan hanin sabitun ya tabbata ne bi adillati tare da dalilai na shari'a dalilai na shari'a sun ka tabbatar da shi inna tama'ima lallai su ababen ratayawa in ta kun shirkiyatan in suka zamo na shirka ne in suka zamo na shirka ne su ne layun da za a kila rubuta sunayen aljanu ko wasu rahanai ko kuma wasu kalmomi waɗanda ba a san ma'anarsu ba shi kan shi wanda ya rubuta ba zai ce maka ga ma'anarsu ba wannan duka na shirka ne irin wannan laya ta shirka ce ko kuma a'a an ɗauko wani abu wata addu'a tabbatacciya ko wata aya ta alƙur'ani an garwaya ta da wani abu na najasa ko kuma an yi dubaru an bubbuɗa wasu haruffa an saka wasu sunaye da wasu lambobi irin mimun ko wani abu haka sai a buɗe shi ko hakuri haka sai a buɗe shi sai a saka abin da ake son a sa to wannan duk shirka ne duk layar da ta zo da irin wannan siga shirka ce ko kuma a ce sai an samu wani abu na najasa ko wani abu na kazanta a sa to wannan shirka ne saboda haka falman o ijima'an shi wannan bangaren duk malamai sun yi ijima'i kan cewa haramun ne babu malamin da ya halatta shi babu shi saboda haka yana da bambanci da sauran layu suna su hukunci zai zo nan gaba kila waɗanda za a rubuta ayar ƙur'ani zalla ko wata addu'a zalla ba a haɗa ta da komai ba ba a canza rubutunta ba yadda take haka aka yi ta aka daɗe aka rataya to laya ce amma tana da bambanci da wannan kamar kila a ce za a rubuta ayatul kursi ɗin sannan kuma za a samu wani abu kamar za a samu wata anta ta matacciyar dabba motsai a ce a haɗa ko za a samu fata can da na san suna haɗa da fatar tsari sai a yi wani magani na na tsari wani tsarin maga fatar za a rubuta ayatul kursi aka samo ta aka shanya ta ta bushe sai a rubuta sai a haɗa wasu abubuwa sai a maganin zari ne to shi wannan babin duka shirka ne duk malamai sun ijma'i kan cewa wannan ba daidai ba ne shirka ne saboda haɗa alkur'ani da ba ma da najasa ba da ƙazanta wannan zai iya sama mutum ya yi ridda kamar faɗin mai muktasar ka ilƙa'in mushafin bi ƙazarin ya daga cikin ridda mutum ya jefa alkur'ani wurin da adda ƙazanta duk abin da adda ƙazanta taba'an to saka alkur'ani ciki yana iya jawo ridda bishiyarsa malamanmu ke cewa ashe masu buɗe alkur'ani da miyau na baki haka to wannan yana isa mutum ya yi ridda miyau ba najasa ba ne amma ƙazirun misali mutu ya zo ya tofa ma miyau ga fuska ko ya tofa ba ga jiki to saboda haka miyau ba najasa ba ne amma ƙazirun ne to duk abin da ake ganin ƙazantarsa ba a haɗa shi da ƙur'ani ka dai nemi ko ruwa ko wani abu dai in ma har buƙata ta kama ka ta can ka yi ta yawwa bincike-bincikenka amma dai ba mai ba to ka gani to balle abin da yake shi a salatan da jasa ne kila jini ne ko motsai ne da makamantansu to ire-iren wa'annan layu duka shirka ne ko kuma asalin dama sunayen wasu aljannu ne an ka rubuta kamar in an samu littafin su baru uwa uba su ummu musa za ka gadon mafi yawanci asma'a ne na aljanu su ne ake amfani da su haka in an samu shamsul ma'arifin kubra shi ne babban littafi da yake karantar da tsafi da bugun ƙasa da sauransu eh don ɗaya wannan mai shi ya yi shi kwarai ku da larabci an ka yi shi yana nan mujalladi biyu ciki ya yi bayani yadda ake da ake bugun ƙasa da yadda ma za ka yi ka zambo ka duk an yi bayani yadda za ka yi ka zama mai bugun ƙasa duk an yi bayani a ciki to can da wasu suna karatar da littafin amma yanzu da yake abubuwa suna yi ko dai za a yi sai dai a yi buɗe yake samun ma wanda zai iya gane littafin shi ne addawaya littafi ne babba mujalladi guda biyu ne shamsul ma'arifil kubra babban marji'i ne na bokanci in ma boka kake baka san wannan littafi ba to a wancan lokaci to kana da saura a ina baka san shamsu baya akwai matsala bokancin ka bai da bai da certificate aka ce a gode malami da ya fara koya bu da shi ko babu da yara dai sai mun ka bari mun ka bar zuwa eh Allah ina ina ina da littafi har yanzu Allah yana nan to za ka ga wani babi ma da zai kulla za ka ga duka asma'a ne na aljanu da rahane da sauransu su ne ake har hada da su duka dai ya yi bayani sosai ba na so in tsawaita bayani amma yadda za a yi awa mutum sihiri ya mutu ko ya kumbure ko ya ƙabe ko ya kurumce ko ya makance ko ya mutu ma gaba ɗaya ko ya babbake duka akwai eh kwarai kuwa inda an yi bisa ƙa'idar da aka kawo in ka ga an yi abin nan bai faru wato ɗayan biyu ne ko dai wanda ya kuskure ko kuma bai iya ba ko kuma an yi daidai da wata ƙaddara wadda ƙaddarar nan babu abin da ka yi ije ta to shi ɗaya ke sa in yawa shi ɗaya ke iya sa in an yi wannan abin ba a ci nasara ba to suna nan ya yi bayanai sosai ƙwarai da gaske akwai abokan wanda su suka riƙe abin suna nan suna cin abinci a rai wani abokinmu kwanan baya bugo min waya ya yi kuɗi yanzu ya tara duniya kwarai da gaske su eh da yake sun rike abin to sun samu abin nan saboda haka suna suna ta abubuwa to amin in ka san wannan littafi kam to abin tsoro haki ma'auran Allah kai ku to akwai matsala eh a akwai matsala ba kalan nau'in sihirin da babu ciki babu sannan akwai addaqa'iqu shi kuma kitabud daqa'iq ala kitabul awfaq al awfaq inda shi kuma suna jingina ma al imam al ghazali kawai dai wani na rubuta shi yace na ghazali ne shi ba yana nan to shi ma da wannan siga yake harai kuwa ban san yanzu ko ana saishe su kasuwa ba amma can da ga sunan zube kuma abin ban mamaki abin da ba ku sani ba ba littafin da ya fi tsara kamar littafin sihiri wallahi babu babu kwarai ku littafin da bai wuce wannan ba a ce ma dubu biyar bai wuce feji hamsin ba a ce maka dubu biyar ba littafin da ya kai na sihiri tsada to na neman kuɗi ne inda kai tsaye sai kawo wani aiki ya baka ɗaruruwa ko ba ba eh a gani yawa inda babu tauhidi waɗanda sun ka haddabe mu ba sai mu mu bi musu dare ba amma tauhidi ya gitta sau da aka tauhidi ya kawar da komai to Allah ya sauwaka Allah dai shi yafi cikin na san shi a fakudin na akwai wani bayani da ya kawo wanda idan aka wa mutum shi to insha Allah mutumin nan in dai an kai yadda ya ba da ka'idodin mutumin nan bai kwana uku duniya a kai an gama da shi ƙwarai kuwa ai kai tauhidi ya taimake mu Allah dai sawaka duka ina da su su suna cikin waɗanda ban ƙona ba wasu da dama wasu na ƙwaƙƙona su amma dai su suna cikin waɗanda ban eh ba a kawar da su ba saboda wasu dalilai an tashi ba da misali da nuna haɗarin abin so ana ɗan bayani nan yawwa ya tashi bayani da fitowa da illolin abin so ana ana bayani sosai kwarai da gaske ko wani kwanan baya ya in sai san mai shi na ce mai a'a saboda ban yadda da imani ne ba ayi ban yadda da imani ne ba kai ta shi halaka mutane Allah ya ba littafin kwarai ba ne ba ka sani sai an karanta da na zo da su ne na ɗan baku wasu misalai sai hankalinku ya tashi amma dai insha Allah wata rana za mu ɗan yi bayani Allah dai ya tsare mana imanin wannan don rabuwa ne da tauhidi to amin shi abokanci na karatu ba wanda za a naɗa ka ba yawo ko yarjejeniya tsakaninka da wasu iskoki ko rahane da sauransu a wannan karance ne abin yake ƙwarai ku da kasan ilimi ne na kasan fanni ka zafi ƙihu shi ke to kamar haka nan ne falman o ijima'an biduni rawiyatin to wannan shi an ruwaito ijima'i daga malamai ba tare da wani wani tunani ba rawiya shine tunani abinda za a ce sai an tsaya ana nazari ko abin nan to duk layar da ta zo a wannan babi shirka ce sau da haka a kiyaye wannan layun da yake na shirka ne su ne waɗanda ke da alaƙa imma dai an haɗa aya Allah da wani abu ƙazanta ko najasa to mujarradin yin haka shi wannan shirka ne kafirci ne shi kuma rataya ta wannan wani abu na daban za a zo a yi bayani a kansa an fahimci wannan ko in kuma aka yi amfani da sunayen aljanu ko wasu abubuwa da yau da ba a san su ba aka gan su irin su haka haka ya ilu ya damdama ya ilu makamantansu to waɗannan duka shi kan shi bai karanta su bai ce ma ga ma'anarsu kawai dai wahayun ne mina shaitan eh to mine ne mutum da ya damdama ya ilu to mine ne ma'ana ya damdama ya ilu a gani to Allah ya sawaka amma yanzu waɗannan abubuwa ai sun yi dama yanzu akwai sauƙi gaskiya bisa gada na irin yanzu ba ne sau da mafi yawanci waɗanda suka san abin suka ƙware a ilmance sun rasu sun bar duniya mafi yawanci yanzu masu abin nan bokanci za ka ga ba ba ilmance na suka san abin ba dabaru ne kawai dabaru ne kawai to sai ce amma iza kanat min alqurani au in kuma layan nan ta zamo da ƙur'ani an ka rubuta ta zalla au ko kuma zikirin wani zikiri wa adiyatin ko wata addu'a tabbatacciya kaza ta'awizatin ko kuma wani abu na tsari kamar ayatul kursi duk suna cikin ta'awizat ko kuma suratul falaki da nasi duk suna cikin almu'awizat su kaɗai ne aka rubuta aka rataya ko an naɗe ko ba a naɗe ba to shi nashi hukunci da kaga shi ba a sa najasa ba ba a sa wani kazanta ba ba a canza rubutun ba a komai ba ko tumali ce to shi wannan babi da aka faɗa a nan falhaƙu akwai saɓani akwai saɓani na malamai to shine zai gaya maka ra'ayi sahihi fal haqqu aidan man'uha shi ma wannan janibin a hana shi a ce ba daidai bane saboda haka laya ko wace iri ce qur'ani ne zalla addu'a ce zalla zikiri ne zalla to zance wanda ya fi zama gaskiya shine ita ma a hana saddan zari'a akwai malamai da suka ce a ya halatta a komai bane za ka iya rubuta ayatul kursi karataya ko ka rubuta wata addu'a da ta tabbata a ƙur'ani ko a sunnar manzon Allah babu komi daga cikinsu ana jingina mana na aisha wannan fahimta an ce fahimta take haka ana jingina ma abdullahi dan amru dan as shi ma an ce fahimta shi kenan haka abdullahi dan abbas to wannan minas salaf akwai wasu da dama daga baya-bayan nan kuma ana jingina ma al'imamu ahmad bunu hambal da kuma shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani wurare daban-daban a littafin sama jimu'ul fatawa haka na ibn al-qayyim shi ma littafansa daban-daban kamar zadul ma'adi ya yi wannan bayani cewa asalin abin da za a rubuta in dai ƙur'ani ne zalla ko hadisi ne zalla ya zo da addu'a ba a haɗa komai ba mutum zai don neman tsari wannan babu komai babu babu komai to ka dai bari a gama ka tukuna to shine yace falhaku kaga mun samu sabani akwai kuma bangaren da malaman suka ce a duka dai haramun ne kamar abdullahi bin mas'ud shi ra'ayinsa kenan duk abin da ya shafi laya ko qur'ani ne zalla da sauran almajiransa suna hanawa to zamanin sahabbai akwai sabani duk da wasu na ganin abin da ake jinginawa na na Aisha bai tabbata ba bai tabbata daga daga gare ta ba to almuhimmu dai akwai sabani zaka iya jin kila wani malami ya faɗa ko ce maka alaya in ta qur'ani ce ba zalla yana yiwa karantawa yi to amma magana ce mai rauni saboda dalilan da malam zai gaya mana dalili na farko li'umumiha saboda gamewar dalilan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa innar ruqa wata ma'ima wati walata shirkun haƙiƙa arruqa ababen tawada da ake na jahiliya wata ma'ima da layu ababen ratayawa wati walata da magani don a jayi so shirkun duka wannan shirka ne to almuhim da annabi ya zo sai ce wata ma'ima sai aka sa alif da lam saboda haka wannan ya dullu alal umum sawa'un qur'ani ce zalla ko an hada ta da qur'ani ko waye sai suka ce wannan labazin amni to babu dalilin da zai sa a yi taksisin wata laya ko wani abin ratayawa sai da hujja kuma babu wannan hujja wadda ta zo ta ware alkur'ani ne in shi kaɗai za a rubuta zalla a yi ɗaya daga cikin hujja suke na biyu kuma bai cikin aikin sahabbai ba ga sahabbai na yin haka ba tare da sun shiga matsaloli daban-daban sun yi yaƙe-yaƙe abubuwa da dama sun faru amma ba a taɓa ganin wani ya rubuta wata addu'a ba ko wata aya ya rataya da sunan neman tsari kinan lauka na khairan da sabakuna ilai tunda babu wani mani da zai hana su yi haka ashe tun da aka ruwaito ba su yi ba shi ya nuni kan cewa abin nan ba a daidai ba ne yasa sai aka yi raddi ga su shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala cewa wannan ra'ayi naku babu hujja a kansa babu hujja a kansa suka ce a'ani abinda nake nufi mala ya ce a'ani abinda nake nufi al'adilla hujjoji sun zo sun yi umumi irin su man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu duk da akwai magana kan hadisin amma dai yana da shawahidu da malamai sun tashi isnadinsa cewa man ta'allaka tamimatan kaga duk wanda ya rataye laya aka zo da shi na kira tamimatan aka yi itilaki daga kowace laya ta, ta shiga mm. to sai ce bal ba haka ba dalili na biyu wasaddi zari'a don kuma a toshe ƙofa hanya shine azzari'a hanyar da za ka bi wadda za ta kai ka zuwa ga wani abu don in mun ce muhalatta hatta laya wadda an ka rubuta zalla da alkur'ani to zai buɗe ƙofar zuwa wata rana kuma a faɗa zuwa ga waɗancan na shirka ne waɗanda su an ijimai ya kan cewa haramun ne shirka ne ko ba haka ba zuwa zuwa shaidan zai wa wasu wahayi to ai a ɗan ƙara ba gaba tunda ka san wanda shaidan yake ƙoƙarin yake in yana son ya halaka kai ya dinga hassana maka abu komi muninsa tun kana ganin illa abin nan sai ka kai lokacin da ba za ka ga illarsa ba in ya biyo maka wata hanya kabbowaye ya bar ta ya sake biyowa wata saboda haka shaidan na iya biyan mutum shekara ashirin a kan ma'asiya guda ɗaya yana lallashi ne ya yi mai alfarma ya zo ya mai biyayya ya aikata shi da abin da ɗaya ke so ka halaka duk shekarun can da ya yi shi ba ɓannan lokaci ba ne ba dai ka halaka ba a ya gama da kai zai iya shekara ashirin yana bibiya ka shaidan kan wata ɓarna to haka suke ai kahuwa gare su ko aljanunan da ke shiga jikin mutane ai haka suke wani shaidani aljani na shekara goma yana biyarka yana son ya shiga jikinka amma kuma wasu abubuwa sun hana watakila kana da yawan ibada watakila kana da yawan azakaru in ka zo shiga toilet ka yi addu'a sai ya yi kyaci ya koma babu sa'a a bai samu sa'a ba in ka zo kwanciya ka yi addu'a shi ma ya ce kai haka yake sai ya shekara goma shi dai dai samu kafa sai ya shiga cikin jikinka in mace ta ta aure ka aga Allah ya sawwaka mugun aljani kenan da an ce aljana ta aure mutum to sai a hankali a babbar damuwa don ba za ta bari ya aure mace ba ya adam ba su bari kashewa suke yi kashewa suke yi saboda su ma kasan suna da tsananin kishi to haka iblis yake saboda haka sun gada wannan abin ne daga shaidan shi haka yake saboda haka zai yi shekaru yana biye ka akan wani abu wanda yana tunanin kana aikata shi shikenan imanin ka ya roshe to shi yasa duk abin da yake kofa ce zuwa ga barna kokarin ake yi a rufe shi kokarin ake yi a rufe shi to shi yasa akwai mamaki wanda sadda zari'a yana daga cikin ƙawa'idu da malikiya suke dogara gare shi amma sai ga sun halatta laya ta wannan babin ba ku karanta risala ba halin wanda ai ba sabon abu ba ne ana rubuce cikin littattafan fikiyu sau da haka sun halatta laya abin akwai ban mamaki su da suke amfani da saddu zari'a to amma tun da dai suna da magabata ba abin mamaki ba ne to wannan shine dalili da wato aka ambata cewa saboda toshe kofar barna ko wannan abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi to sai ce ai abinda nake nufi da saddi zari'atin din nan bimtihani zikiri saboda zai iya bayuwa a wulakanta alkur'ani fi hushil khala a cikin wato a gida asalin alhushi shine gida ko mu ce gona gona dai shi ya fi cancanta shi ake kira alhushi to a cikin gona wadda take wadda ake keɓanta a yi a biya bukata san can da larabawa ba sa qada'ul haja cikin gida sai dai a ware wani wuri can garin waje wajen gari to ce ake zuwa a biya bukata ba sa bayi ko toilet a cikin gidaje wannan al'adar su ce kuma musulunci ya zo bai canza su akan haka ba saboda suna ganin ce inda kake bacci kake komi kuma nan za ka zo ka yi wurin kashi wannan ya akwai kazanta ciki wanda muka yanzu shi na muka ko ba gaba aubin surafil kalbi ko kuma yana bayuwa game da juyar da zuciya na hawa tamimatin sai ta rabu da Allah ta koma kawai ga laya duk abin da ya same ta sai ta kaddara ga layan misali dan dambe an ba shi laya an ce ba a bige shi sai ta bige mutane aga zai kaddara zai kaddara cewa saboda layan don ranar da an ka bige shi yan lalaba babu laya zai ce haka kam ni na san babu to kaga zuciyar tami to ko da aya ce ko da ƙur'anin ne zalla duk abin da zai sa a raba ka da Allah gaba ɗaya a raba zuciya ga Allah gaba ɗaya ba a san shi aw bil wusuli ila tama'ima shirki shirkatin wanda shi mun ka fara ambata ko kuma zai iya bayuwa zuwa gaba tun an ce wagga ba shirka ta ba hatta kai ka zuwa ga wadda take ta shirka ce kila zuwa gaba ma sai a ce to ai ayatul kursi din na dan samu wani abu hmm yawwa ko kuma a dan saka da wani abu ko to wannan duka ba daidai ba ne shi yasa shehu usman dan fodiyo ya yi bayani sosai a cikin nurul albab da sauran littattafansa kan wannan babin na su layu waɗanda suke na shirka irin waɗanda za a haɗa da jini ko kan maciji da makamantansu ya ce duk wannan shirka ne don ba taɓa samun malamin da ya fatawa kan cewa hakan halatta ba ne ba a taɓa ba ko kuma a ce aye sai an canza mata rubutu eh ko kuma za a yi rubutun amma ma'akusan duk suna yi a faro daga ƙarshen sura a tuke da farko a yi ƙalbi kenan to ana yin akwai sihirin da ake yi da tabbata ya da wannan haka suratul falaki ita ma ana yanta da wannan eh ita kuma suratul yasin karantawa ake yi ita ma akwai wani nau'in sihiri da ake yi in ana son a halaka mutum a yi mai mai dare guda ita ita adda tsada sosai lokacin in ka ce to kai dai so haka a gama ma da wani sai a ce to mai dare guda haka so an kwanta da shi ana waye gari sai a ce ɗaya an kai wani makabarta sai a rasa me ya kashe shi hali sihiri ne na san wani lokaci sun taɓawa wani haka nan wasu abokan da rigima ɗaya ma ta haɗa su ba ma wani abu na ba sai sun gace sai sun halaka shi dare suka tashi suna ta abubuwan da suka yi ko da aka yi asuba yan gaya ma bawan allah nan ciki ne na ta ƙabewa wallahi zafi ɗaya ka shi aka tallabe shi aka kai shi asibiti aka ce ba a gano abin da ka damu ne ba an yi awo nan na so kuta ma'udu an haka shi an yi awo an yi awo an yi awo an yi awo mu gashi yana ta kuka yana hargowa zafi zafi ko kwana uku bai bayan mutu sun halaka shi sai dai an ta kiyama a yi a yi hisabi to su dama kunyar lahira ba ba gudunta suka yi ba kunyar duniya ya ta suka yi to shi yasa in mutum na irin wa'annan lalurori kakka kusance shi kakka ce ya ni ahli sunna ne ina da tauhidi ka mutu wallah Allah ya kama kanka Allah ya sihiri gaskiya ne sihiri gaskiya ne bai ma'ana yana cutarwa karkacewa ni babu abin da ka samu na lan yusiba na illa ba wallahi ka ba kanka eh eh kama kanka gudu can in ka gudu kuma ka rike addu'o'i kai tayi don akwai na jiwa ko maka kake za a halba ma ita wallahi ta isko ka ta halaka ka ba wai dole sai kana tare da mutum ba akwai na halbi daga nan za a halba ma wannan mugun dahi ya isko kai ya gama da kai so da ka baka da mafita illa ka yi riko da asbabu sannan ka rike addini sannan kuma ka rike addu'o'in da suka tabbata daga annabi kuma ka ci gaba da addu'a kar ku manta fa an wa annabi sallallahu alaihi wasallam labir bin al-asam al-yahudi babban matsafi ne ba yahudi ne ya haɗa kai da matansa ‘ya'yansa kai ‘ya'yansa mata yana da ‘ya'ya mata su ma bokaye ne tun a wannan lokaci ya koya musu sun ƙware da su suka haɗa aka yi wani ƙulli-ƙulli aka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama sihiri aka je aka jefa cikin matattar rijiya sai ga abubuwa sun canza ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya turo mala'ika jibrilu aka karanta masa addu'o'i ya gaya mai cewa ga waɗanda suka yi sihirin kuma ga inda suka je suka yi sihirin aka je aka ɗauku sihirin saboda an haɗa da gashin jikinsa sannan da kuma mashaci da yake gyaran gashinsa da shi da wani abu na dabino sun ka haɗa sun ka ɗan yi tohe-tohe shi a dalilin saukar da wa min sharrin nafasa ta fil waqad to annafasat shine ƴaƴansa shi allabit su sun kai wannan tofe-tofen don a cutar da annabi sallallahu alaihi sallama kuma ka ta'una sun kai mai abinda suka so su halaka annabi tun da dama jinga an kai da shi duk hanyar da ake bi a gama da annabi annabi ya buwaya suka ce a to gamu da boka aka tula mai kuɗi sai bai ci nasara ba to ka kai annabi tauhidi a lokacin mutane ya kai ahli sunna haiki to mai sunnan ma an yi mai to ina sunnar taka saboda haka wayannan mutane gudunsu ake yi ko ga shiya haikin mutum ya shahara boka ne to ka canza shiya Allah ya tsare mu wato mu mu da mun ka zauna cikin su kuma mun dan san wani abu shi yasa mun ka san illa abin in ka kusance wayannan mutane nan za ka gano cutar su falmanu hana layu gaba daya fi zalbabi a wannan babi darbu salamati to wallahi shine hanya ta tsira shi duk wata laya haramun ce duk wata laya haramun shi a to yanzu ta fuskar rataye layan akwai inda zai iya zama wa shirka babba akwai inda zai iya zama wa shirka karama an gani wancan hukuncin da aka ambata ana magana ne akan hukuncin yin layat duk layat da yake a babin shirka take an riga an faɗi siffofinta wannan hukuncin yin laya ake magana ba ratayawa ba amma yana maganar ratayawa nan babu bambanci da ta ƙur'ani ga wanga hukunci da za mu yi bayani da wadda ba ta ƙur'ani ba duk hukuncin ɗaya ne shi ne ya ce amma iza kanal mu'allaku ya fata amma idan za abin da aka rataya ya kai saurayi la yusilanna ila fasadi aqidatin ba zai kai mutum zuwa ga lalacewar tauhidi ba ba zai kai ya raba zuciyarsa da Allah ba ko fa'ajizhu to wannan abin ka halatta shi min babi tajammuli wanda ake sawa don adolin nisa'i ga mata wanda mun yi bayani a kansa tun farko sa sarƙa zobe munduwa da makamantansu ko ba haka ba haka wannan bai da alaƙa da tauhidi ko yana da ko wanda zai sa menene madubi ko abin da ya kama da wannan ko yawwa yanzu ga max sannan kasa ga baki ko ba haka ba to wannan asar ɗinsa haƙiƙi ne cewa zai taimaka maka game da iska zai taimaka maka game da iska ko to wannan haƙiƙi ne wannan bai cikin laya wadda ake magana kanta wali khatamin ko kuma zobe auka na zaka li hajatin ko abinda an kasa don bukata kamar shi wannan to sai ce farrabtu abinda za a kulla ko a daure fi babin tama'imi a babin layu asuluhu shi tushensa zannun zato ne kawai wata khayilun da surantawa ga kwakwalwa biduni hakikatin ba tare da wata hakika ba a to shi ya duk da ya kamata ya bayanin bai yi ba shi abin da ya shafi rataye laya idan yana da alaƙa ne da tasha'un hukuncin da muka faɗa a can in ya ƙaddara wa laye cewa sabab ce na ta tunkuɗe mai bala'i ko ko ta jayo mai alkhairi ta wannan shirka ce ƙarama ba babba ba saboda ya sanya abin da ba sabab ba ya zamo sabab shari'a ba ta sanya hakan ya zamo sabab ba nan hukuncin rataya wakil saboda haka laya tana da hukunci biyu hukuncin yinta da hukuncin ratayata hukuncin yinta shine can aka yi bayani a baya amma hukuncin ratayawa hatta su waɗanda da sun ka halata ta ƙur'ani zalla to lokacin da kan rataye laya kuma ka ƙudurta ita laya ita za ta amfane ka ba Allah ba ita za ta tunkuɗe maka bala'i ba Allah ba to wannan ka zama mushriki shirkun akabar akbar saboda yanzu ka rabu da Allah ko ba haka bane eh yanzu zuciyarka ta rabu da Allah amma in ka kaddara kawai sabab ce ko ita za ta taimaka maka amma dai wanda ke kawo abin shine Allah to wannan shirkun ne asgar shirka ce karama don har yanzu zuciyar ba ta rabu da Allah gaba ɗaya ba amma in na ƙudurta cewa wannan abin da na rataya da alkhairi da bala'i daga wajensa yake hituwa ba wurin Allah ba to wannan ya zamo shirka kuma babba ba tare da kallon da mi an kai abin ba ko da kyallan gani na ba ta ran gani sau da haka hukuncin rataye laya daban hukuncin yin laya daban yin laya in abin da aka yi ya saba mai shari'a ya haɗu da sunayen aljannu ko an jirkice ayoyin alkur'ani ko an haɗa shi da najasa to wannan ƙada'an tun nan ma an bar musulunci tun kame a gama layat tun kame a kammala an yi shirka in kuma an rataya aka ƙaddara malaya cewa ita ke jayo alkhairi ita ke kawar da bala'i ba Allah ba to kaga shirkun akbar kuma ya ƙara tahowa amma aka kaddara ita sabab ce kawai eh to yana nan shirka karama ga wanda shi ya rataya ta hukuncin da za a rubuta mishi yayi shirka karama to wannan shine abin da ya kamata a sani saboda haka in mutum ya rataya laya kada an ba za ka ce me kafiri ba sai dai in kana da tabbacin cewa wannan laya an yi ta ne tun wajen yinta an kauce mashara'a to za ka yi hukunci cewa wannan laya yinta wanda ya yi ta ya bar musulunci wanda ya haɗa alkur'ani da najasa ya bar musulunci ko da bai haɗa laya ba amma shi wanda ya rataya yanzu ya danganta daga zuciyarsa da mimman ta'allaka shay'an wakila ilai ko ba haka bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rataye zuciyarsa ga wani abu to za a ɗora al'amuransa ga wannan abu shi kuma Allah ya haita butunsa to wannan kenan saboda haka laya kaga tana da tafsili wajen yin ta amma da ta ƙur'anin da wadda ba ta ƙur'ani ba alƙaunin sahih duka haramun ne saboda umumul adilla wajen ratayawa kuma wannan yana da alaka da mi da zuciyar wanda yi yawa yana da alaka da zuciyar wanda yi yawwa sau da haka in kan rataya abu ga shago kace ai gobara ba za ta same ka ba eh kuma ka kaddara lalle tabbas wannan abin shi karan kai ne shi ke iya kare ka daga wannan gobara to wannan shirkun ne aka bar ko da abin da an ka hada ku wajen hada shi ba a yi shirka ba na batar an fahimta to wannan shi ne to sai a tabarruk sai mu bar shi in mun dawo sai mu ci gaba insha Allah neman albarka kenan na'am ba a jinka sosai mm. ba komai in dai addu'ar da za a karanta addu'a ce da ta tabbata shi karantawa duk abin da za a karanta wannan bai da matsala na ana maganar ratayawa ka rataye abu abin da kawai aka shar'anta abin da za a karanta ya zamo tabbatacce daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga magabata na kwarai to wannan za a iya karantawa kuma za a iya karantawa ga ruwa a sha da sauransu har wanka ma ana iya yi duk wannan ya tabbata daga magabata shi wannan bai da komi eh eh eh to in bawan bincike ya tabbatar da magani ne na wannan abin ba komai in kuma wani surkulli ne wani camfi ne to wannan ya zamo shirka eh wannan ya zamo shirka na'am Na'am. Yanzu dai ya tambaye kaɗai. Yawwa, to ba sai kayi wani dogon bayani ba. To shan rubutu wasu sun shi shekul Islam wanda ma dai halatta laya kaga min babu aula ya halatta shan rubutu iya. ya ma fi ƙarfafawa game da rubutu da sauransu e, shi rubutu bai da matsala yana da bambanci da laya don shi ba rataye ba ne e, abinda aka shar'anta shi ne zanta waɗannan mai tsarki ce ba na jasa ba na biyu abinda za a rubuta a tabbatar da cewa tabbatacce ne daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kana iya rubutawa ka sha babu komai bai da matsala za ka iya samun allo mai kyau ka rubuta addu'a sai ka sha daidai yake da ka karanta ga ruwa ka sha duk babu komai amma rata yawa to wannan shi ba a samu daga magabata suna yi ba duk da shi maɗin karantawan shi ya fi don shi ya fi yawa cikin aikin magabata al'asulu addu'a a karanta ba wai a rubuta ba karantawa ake yi ko a yi tawada a karanta a tofa ga hannu a shafa ga jiki wannan shi ya tabbata a sundance a wadu wani rubutu ko a rataye wani abu wannan duk malamai ne suka zo suka yi ta maganganu irin nasu amma al'asuli shi ne addu'a a karanta a tofa ga hannu a shafa ga jiki haza ho sunna amma duk abin da ba wannan ba kawai malamai ne suka zo da shi amma dai shi rubutu in dai an kiyaye sharuɗansa babu komi bai da wani abu amma dai mun ƙarfafa cewa dai a karanta shi ya fi ya fi a tsaya ana wani rubutu da sauransu na'am in duk wanda ya laƙa aya ko ga mota ko ga wani abu in dai ya kudurta wannan abin to laya ne ka in ka larata ya ayatul kursi ko la ilaha illallah a mota ko a gida ko a shago ko ma amine ne ko a shago ka rubuta in dai ka kaddara wannan to wannan ba daidai ba ne in kuma ka rubuta ne don tunatar da kai don tunatarwa ko kuma kila baka haddace ta ba eh kana koyo ne wannan ba komai Mm. Mm. ya danganta daga man yana daga yana ya danganta daga manhussus Mm. Mm. Mm. to Allah Allah ya sa hakan ne eh Allah ya sa hakan ne in haka ne ba ba komai amma dai asali kusan a ba shari'a ba ne a ƙawata gini da rubuce-rubuce na alkur'ani ko da masallaci ne alamai sun kyamaci haka in tunatar da su zai yi to sai ya nemi rakoda mana sai ya sa kira ba shi kenan ba to eh na'am mm. Mm. Mm. Mm. Eh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. To galibi kaba-kaba ɗin nan duk surkulle ne, a gani? Asali dai duka wannan karanci-karanci bai wuce a karanta ko sau ɗaya ko sau ɗaya ko sau uku ko sau bakwai amma duk abin da ya wuce daga haka mafi yawanci zaka ga surkulle ne amma addu'o'i inda na tsari ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba wata addu'a da ta wuce sau bakwai babu ta babu to in ma kaga wasu na yi surkulle ne in dai addu'a ce ta neman tsari zaka ga marratan ko kuma salasa marratin ko saba'a marrat a da abin da ya wuce wannan zaka ga to ko dai zikiri ne ba addu'a ba ko kuma wasu ne sun ka kawo shi sau da haka in dai ka yi imani da kyau ko so ɗaya ka yi abu zai yi amma in ba shari'a ce ta ce a yi adadi ka za to kada a yi wannan adadin ka a sa shi don wani ƙari ne shi kuma a cikin addini ko ba haka ba wani ƙari ne a cikin addini Na'am. Hussein. Saboda maganin. Mm. Mm. A wannan haramun ne. duk yana cikin ma'allaka duk yana cikin rataye laya duk hukuncin su guda gaskiya ne ada suna faruwa har yanzu za ga ana ta rataya ma 'yan yara haka ga hannu da sauransu alaikum salam na'am Mm. Mm. Mm. zai iya karantawa suratul fatiha tana da tasiri kwarai da gaske ko ciwo gare ka kayan neman magani baka samu ba kana, kana iya karantawa za ka iya karantawa ga ruwa ka sha za ka iya karantawa ma ka yi wanka illa dai ba za ka yi a toilet ba tun da ƙur'ani ne eh sai ka nemi wuri inda ba ƙurani ba ɗaki haka sai ka sai ka yi wanka eh duk ruwan da aka karanta alƙur'ani cikin su to ba a wanka da su cikin toilet to sai a kula da wannan saboda haka babu komai eh to son samu kai ko sau ɗaya ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko sau bakwai amma dai ka a wuce bakwai ka a wuce sau bakwai amma dai bakwai din shine mafi kololuwa na'am ko da tambaya to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh